أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا همة الشق إهبر لنا بهذا المحضر والزابط بنظرة تأتي لنا بالزفر آه يوم هو زام تبكراتو ko in ce za mu ma fara wannan karatu na wannan littafi mai suna faido babbani faido babbani na maulana shehu mala hamza radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan littafi na faido babbani an buga shi ne domin haskawa da wa'azantarwa da kuma nasihohi da tunatarwa ga ahalin harikatar tijjaniya gaba ɗayansu wanda lokacin da mulan mu sho mara hamza rabbi Allah ta'ala an yi wannan littafi lokacin ya yi shi ne da ya yi shi ya kai wa maulana sho tijjani zangon bare bare rabbi Allah ta'ala an ya nuna masa sannan sho tijjani ya yi izini da abu ga wannan littafi ya ce lalle ya yi kuma ya kamata ga kowane ɗan ɗariƙar tijjaniya da wannan littafi ya riske shi a ce ya karance shi kamar yadda lokacin da ya yi shi din ne a bayan shekara da zagayowarta wato wani babban almajiri na mulan musho mala hamdu radiyallahu ta'ala anhu har yayi mafarki da sho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sho ibrahim ya ce lallai ya kamata ga duk tijjanawa wato su karanta littattafan mulan musho mala hamdu radiyallahu ta'ala anhu saboda abinda littafin ya kumsa yana faɗakarwa ga irin mutane masu neman girma da mutane masu son duniya da kuma tijjanawa masu son girma suna cewa su mukaddamai ne kuma alhali ba mukaddamai ba ne ko kuma suna neman shugabanci na duniya da sauransu ne gaba ɗaya. To wannan littafi kuma sai Allah ya sanya masa albarka inda da yawa zawiyoyi daban-daban suna sa karatun wannan littafi na faibin rabbani ana karantarwa ana karantar da shi kuma domin kuwa wato abubuwan da ke cikinsa in dai ɗan tijjaniya ya amfani da shi to lallai zai amfana kuma zai samu haske da ɗaukaka domin wannan littafi an yi shi a lokacin da aka yi shi an yi shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da wannan tamanin da biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyu yanzu idan muka diba in muka lissafa za mu ga zai kama mana nawa kenan zai kama shekaru littafin wajen sittin da hudu shekara sittin da hudu lokacin shehu tijjani yana gab da rasuwa a lokacin to kuma wannan bugan wato wannan littafi wannan bugu na kusan na uku ne an yi na farko ya ƙare na biyu ya ƙare wannan bugu na uku ne to don haka za mu fara wannan littafi domin a samun albarkarsa da kuma yan uwa su amfana da kuma yan uwa su yi amfani da shi su yi ƙoƙari su rinda karantawa muridansu suna karantawa almajiransu su ma suna karantawa suna amfanuwa da shi gaba ɗaya shi ne ce bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim lil quwaydin qalib raghib wal murid sha'iq al qanit al ta'ib hamzata bin al alim abdul qadir wato shine hamzata ibn al alim abdul qadir al kanawi maskanan at-tijani tariqatan al-bitawi mawlidan ar-rumi nasban wato ya ce wannan littafi ne ga ɗan hadimin nan a ɗalibi wanda yake ɗalibi wannan mun sani a wato kusan al'ada ce ko kuma in ce wato kamar sufa ce ta waɗanda suke masu kaskantar da kansu wato suna tawazu ga Allah subhanahu wata'ala suna tawazu da kuma manyan bayan Allah subhanahu wata'ala shi ne suka ce wato shi ne ce da kowane ɗan hadimi in muka diba littafan da ya yi ya littafai sun fi a kirga kuma malam shi ma da hamdu radiyallahu ta'ala an a sun zauna da shehu ibrahim sannan ya dawo wajen maulana shehu tijjani zangon bare bari shekarun shida wajen shehu tijjani yana karatun sufanci bayan haka wato kuma wanda ya ba shi dariƙa a farko shi ne ibn amar wato khalifa maulana shehu tijjani mai dariƙa shi ne wanda ya ba shi wato shi ne wanda ya ba shi dariƙa kuma shehu tijjani ya tuwo mai da salsala ya kaddama shi haka shehu tijjani ya ba shi salsalarsa kuma wannan alhamdulillah duk mun gani don wasu ma daga cikin ya babba musu sannan bayan wannan shek abdulrazak ya bashi wasu sarsaloli sun kai kusan guda ɗari uku a haɗi wanda aka yi masa kusan littafi ɗaya sannan sai shi shek ibn amar kalifan shehu tijjan din wanda shehin ya karɓi ɗariƙa wajensa shi ma turo mashi da takardar mukaddamanci to amma duk kaga duk samun sirrin nan sai da hidima ake ta samun su gaba ɗayan su amma da yake da kuwa da san hali dan ya nuna mana irin kaskantar da kai da tawazu da yake yace at-talibi kuma wanda yake talibi ar-raghib wanda yake mai kwadayi wal muridi sha'iqi kuma wanda yake muridi ash-sha'iqi wanda yake mai tsananin soyayya da shauki da haske da ɗaukaka yawo shine ash-sha'iqi alƙalifi wanda yake mai mai ibada atta'ibi kuma wanda yake mai yawan tuba ga ubangijinsa shine ce hamzatu ibn ali abdul qadir shine wato maulana shi malam hamza dan abdul qadir alkanawi wanda yake mutumin kano maskanan nan ne gurin zaman sa attijani tariqata tariqa sai tace tariqa tijaniya albitiwi wato shine mutumin bici maulidan anan ne aka haife shi a bici aka haife shi rumi nasban nasabarsa kuma shi ne wato rumawa ruma su ne wato nasabarsa to wannan shi ne mukaddamar da maulan mu shoma da hamza rabbi allahu ta'ala anu na wato ta'arif na sanarwa da yayi wanda za a duk wanda ke misali zai neme shi ko kuma zai san yaya nasabar shi take ina ne aka haife shi ina ne yake zaune kuma a ina ne dalilin sai ki tujiddi ya sanar gaba daya shine fara to shine yace alamin gausi aslun kana faqri idza takharu bi zaidin aw bi amri ولم أكذب سواه ولا أريد وشيخ شيوخنا وهو المراد وفي عين الحقيقة عين شيخ huwa al-barhamu yunqi aina wasqi yace ala saurara ka ji in gausi afrin kana fakari alfahari na kana ya kasance min gausi afrin daga gausin zamani shine maulama shi zai mawdi Allah ta'ala an idan taqaru bi zaidin idan kana alfahari da zaidu aw bi amrin ko da amru kana cewa kai wani shi kake alfahari da shi wani shi kake alfahari da shi wani shi ne abin alfaharinsa wato mulama shi mala hamza da lantaran da ya ce to min gausi asre ai daga gausin nan na zamani kana fakri alfahari na ya kasance walam abdulum siwahu wala uridu wa shaykhu shuyukhina wa huwa almurad yace walam abdulum siwahu ni bana neman wanin sa wala uridu kuma bana nufar wanin sa wa shaykhu shuyukhina shehun shehun nan wa huwa almurad shine fa abun nufi eh shine murad وفي أين الحقيقة أين شرك هو البرهام يلقي أين وسكي وفي أين الحقيقة تأتكين أين الحقيقة واتو أين شرك وندك أين شوي هو البرهام وتشين شوي إبراهيم رضي الله تعالى عنه يلقي أين وسكي وندك سلك تيور ainin dauda duk wata dauda da ka taho da ita ko wani datti da ka zo da shi a zuciyarka to idan ka zo da maulan sho malam wato in ka zo da wani wato in ka zo da maulan sho da mai biyan lawuta anu za a tsarkace maka za a wanke maka wannan daudi da suke damun ka alhamdulillahi rabbil alamin wato shi yace yabo da godiya tabbata ga ubangijin talakai alhayy wanda yake rayi adda'in wanda yake dawwamamme baya mutuwa shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم كو لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم كو تشيسا الضائم وتشي الحي الضائم sannan Allah subhanahu wataala yake cewa wai baka kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram kuma wa kullu shay'in halikun illa wajha nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to dan haka shi Allah dawwamin ne wassalatu wassalamu ala khairil mursalin salati da aminci tabbata a bisa fiyayyen manzanni ala amir wanda yake mai umarni da kyakkyawan aiki annahi mai hali da dukkan munanan aiki bid da'awa til qa'im da da'awa wato da kira wanda yake dawwamamme wa ala alihi salatin ya tabbata amsa alayen sa wa ashabihi da sahabbansa wa atba'ihi da kuma wato mabiyansa ila mijin har zuwa tashar kiyama yace wa ba'd bayan haka falan ban yace falan man tabahatu min nawmil ghaflati yayin da na farka daga baccin nan na rakkana yace yayin da na farka daga baccin nan na rakkana wasirtu ila mawdi'il wudu'i da ce sai na tafi zuwa bagiran arwalla sai na tafi zuwa bagiran arwalla inda zan je na yi arwalla wal gusli min al janabati da kuma wankan janaba eh wal gusli da wanka min al janabati na janaba al ahwa'i wato jin ita janabai ta soye soyen zuciya al asgari da karama wal akbari da kuma babba to sai na je na yi wannan wato na yi arwalla da wanka na janaba na soye-soyen zuciya soye-soyen zuciyan shi ne karama da kuma babba to nan abin da shi yake nufi shi ne yana nufi ka san maye maye ya kasu kaso kaso daban-daban akwai maye na giya sannan kuma akwai maye na bacci shi ne za ka ji ana kiran shi da gizin bacci to maye ake kiran shi na bacci akwai maye kuma na son zuciya wanda mutum zai ringa bin son zuciya shi wannan son zuciyar nashi ya zamo yana wannan tambaye da shi ya yi nan da shi ya yi nan da shi saboda zuciya shi kawai yake shi ba shi da wani muradi akwai kuma maye na neman yardar mutane don haka yana bin yana son yardar mutane da yaban mutane mutane su ringa yabansa wannan shine abin da yake gori a kai to don haka nan gurin shi dama tintini mun sani baya mayan duniya kwata-kwata dama mun san kowa ya san tarihin wane ne shi akan duniya inda duniya ce ba san ta yake ba saboda akwai abubuwa daban-daban wanda shi sai da shi har sai da ya shiga halwa dan Allah ya nuna masa duniya kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa duniyar nan ya nuna masa ita sai aka nuna mai ita a siffar mace saman juji da bakinta wato duk yauni yana zuba haƙoranta baki kirin da su ga majina ta fito daga cikin hanci tana jaljala ga fuska ta wata iri sai da aka nuna mashi hakan ya ce a nan ne roki Allah Allah Ubangiji ya raba shi da duniya in dai haka duniya ta kuma sai muka san daga nan kuma Allah ya karɓi addu'arsa kuma shi ne zama baya buƙatar duniya mun sha akwai wani ɗan ɗan shi wanda wannan ɗan nashi yana mu'amala da manyan mutane manyan mutane ke mu'amala da shi akwai lokacin da ban mantawa akwai wani gwamna da aka yi a nan wato a nan Kano wanda yake son ya zo ya gan shi amma a ƙarshe abin da yake shi baya buƙatar yan siyasa su zo wajen sa ko to kaga wannan ne yake nuna mana shine farin duniya sannan kuma akwai idan akwai wani lokaci suna karatu ana karatu an zage shi ana ɗaukar karatu aka ce wani mai bakon nama ya zo mashi ya aje mashi nama da kawuna da sauransu a ƙarshe ce a ɗauke ne abin nan a kautan mai da shi ya ana karatu za a zo mashi da wannan abin ya ce wannan abin aika wannan ɗin duniya ne cin daɗin duniya ne duniya ne a kauda mai shi a ƙarshe aka ɗauka aka je aka kauda shi daga gurin to wannan ne da yana nuna kenan baya bayan duniya kwata-kwata to sannan kuma son zuciya haka kowa ya sani shi yasa ake cewa ma halarsa halarsa mai zafi saboda me saboda baya jin son zuciya wanda ya zo da son zuciya shi ba ruwan shi zai iya mai fata-fata ne ya kore shi daga gurin abin da zai mashi yasa ya sha cewa shi munafiki baya bin sa yawa munafiki baya bin sa to saboda ni saboda ai ya yi wanka ma'ana ya tun da ya farka daga baccin nan na rakkana shi kenan sai ya zama ya tafi wajen abanda sai ya yi wanka da ya yi wanka ya ce ta jammaltu sai na je na yi ado na sanya kaya masu kyau wa sallaitu ne sallah alan nasu abu sa mutane salatul janazati wato sallah ta jana'iza shine cewa baya jin su kenan baya jin kan zuciyarsu baya jin abin da suka zo da shi ko na duniya ko na wani abu kawai ne gaskiya ce a tsaya abu gaskiya in gaskiya ta zo kuma za mu ga haka abin yake inda za ga wannan sufofi ne na manya-manyan bayan Allah idan muka diba akwai wasu baituka da imamun nawawi ya kawo wanda yake siffanta manya-manyan bayan Allah inda yake cewa inna lillahi ibadan fuqara talliku dunya wa qaful kitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin wa qana ja'aluha littatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna yace hakika akwai wasu bayi da Allah subhanahu wataala fuqana waɗanda su waɗannan bayin suna da wato fikira suna da lura da hankali talliku duniya wannan sun saki duniya yawa sun sake ta saki kuma barci saki uku kenan wa kafir fitana sun ji tsoron fitince fitinancenta yawa sun kiyaye wannan fitince fitinancen babu su babu ita nazaru fiha da suke duba a cikin duniyar nan falan ma alimu yayin da suka san cewa anna ali salli hayyin wa kana cewa dai ita ba gurin zama bane bane da hayyi ga wanda yake rayayye ja'aluha sai suka sanya ta lujatan a cikin zurfin kogi ma'ana suka nufar da ita a kasan kogi suka sanya duniya a kasa wata kazu salihar amali sai suka riki kyawawan ayyukansu wato kyawawan ayyuka fiha a cikin duniya su kana su ne jiragen da za su haɗu saman ruwa su tafi sun bar duniyar a ƙasa to kaga wannan yana daga bayi na Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah ya yarda da su kenan eh wanda bayan Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su to shi yasa ita duniya ba komai bace ba face kawai mushi ne wanda yake mai warin da suke jefaffe kuma to shine sai yake cewa sai nayi sallar jana'iza a bisa mutane na cewa kenan ya riga ya basu ba sai yake ba kaga ka wanda aka yi sallar jana'iza kaga ai ba a ƙara ganin shi ko ba a ƙara komawa wajensa to haka shi yayi wa mutane sallar jana'iza saboda akwai in muka diba wannan matakai matakai na zuciya da take bin mutane ko take bin ko kuma rataya ga abin halitta wato al-makhluq take rataya ta san akwai wato mataki na annasutu akwai wannan akwai malakutu akwai kuma jabarutu akwai lahutu akwai hahutu to nasutu din idan kana cikin halaran nasutu zai zama cewa kana duban abubuwa wato kana duban mutane yadda su da soye-soyen zuciyarsu da abin da suke so a yi masu shi kake nema karace da su ba da Allah karace ba in za ka yi abu sai ka dinga yi dan a yabe ka a nuna cewa kai wani ne kai kaza ne an gane ko yawa kai kaza ne to su kuma idan su kuma bayan Allah so suke duk abin da za su sarace da Allah subhanahu wa ta'ala ba sarace da da wasu mutane ba ya zama suna cikin halaran nasu to a a ƙarshe so ake a sai halarar habu ta ƙarshe kenan daidai da halarar malakutu ma ba a san a rinda ganin ta ana sa ta a zuciya don saboda ita wato shi ne halarar ta inda mala'iku su kenan mala'iku ko kuma halarar jabarutu to duk waɗannan duk ba a so to shi yasa shi yace sai sallah sallah irin ta jana'iza ya sallaci mutane da son zuciya gaba ɗayansu ba ta su yake ba ya riga ya gama gano su ya ce bayan na yi wannan na gane menene illar son zuciya da duniya gaba ɗaya ce wasirtu sai dai wato sai na zamo glorified ina mai kamfata bi aka bar ke zani da mafi girman gabo min bahar katimul gulaya daga kogin nan na cikamakon gulaya sai na kamfato to anan ne fa shi nan an shafa komai da komai wato an yi su a cikin halara a cikin halara ta mulan mushe tijjani Allah ya kara masa yarda yace sai ne kafaka a wannan gurin wa min hazi da haisi yake a wannan gurin ne fa a wannan bagiran ne Allah ki kitabi wato na tattaro littafi na wato a cikin wannan halare wannan kogin na cikamakon wilaya a nan ne da na yi nisu na kamfato da wato gabo ya ce gabo shine babban wani ludai wanda zaka ga mata a ƙauye suna amfani da shi idan an dafa ruwan jego ana ɗebo ruwan ana zubawa katon zago ne yake to sai na kamfato da shi to wasan mai tuhu sai na sanya mai suna shi wannan littafi failu rabbani wato kwarenya kwaranyar ubangiji fi ta hakiki mabani dariƙa ta sai amir tijjani a cikin tabbatar da gine-ginen nan na dariƙar wato shugabana shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa bi fadlillahi ta'ala aqul yace da falalar Allah ne subhanahu wa ta'ala nake faɗa wa bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka wasali sannan ina tawassali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'u shine yace ku saurara ya ku yan uwa ku ji abin da zan faɗa muku wa kuma ku kiyaye wanzuru ku yi duba kuma fi ainin rida da idaniyan nan ta yarda wa taslimi da ne kauya وليس لما تبني يد الله هادم وليس لأمر الله إن جاء مدفع ولست تنال العين في كل مظهر ولو كثرت الباب من بعد مظهر وكن مؤمنا صل إلهك دائما رضا الله واطلبها واصبر أنت فائم وأسأل مولانا الكريم يفيدنا بفي بفيدته إياسي جميعا بلا أنا ومن كان يرجو الله يرحم عباده ويذهب أكحالا رجالا تخاه yace walaysa lima tabni yadullahi hadim to kaga nan gurin kenan ya ya saki duniya gaba ɗaya kuma ya kyale mutanen wannan bai cikin abin da zai mana bayani kenan ya kyale duk wani makhluqat in dai ba khaliqun din ba wato da Allah subhanahu wataala kawai ya dogara kuma duk abin da ya zo mishi kawai daga Allah ne wannan kuma mun sani shi ne cikamakon imani wa shi ne cikar imani da ikisa to shi ne ce walaysa hadim babu mai rushewa lima tabni yadullahi daga abin da zatin Allah ya gina shi. Walaisa muzafau babu wata matukun wato babu wani matun kuɗa li amrun lahi ga lamarin Allah in ja'a in yazo babu babu wani ne tun kuɗewa ga lamarin Allah in yazo in dai Allah ya kaddara abu to babu wanda ya isa ya ce zai aiwatar da wannan abu ko kuma zai tun kuɗa abu babu shi ya kullu ma qadara rahman ka duk abin da ubangiji ya kaddara zai kasance ولست تنال العين في كل مظهر ولو كثرت إرباب من بعض مظهر شيء ولست تنال العين بك زمو كان سام عين أبو با بلاك سام عيني في كل مظهر أشكل دكا مبينا أشكل دكا مبينا بلاك سام عيني با وفي هذا شيء نم مظهر شنو مخلوقات sai a za ka kama halitta ka sai za ka samu alƙalin abin da ake nema ne ya Allah a cikin su sai a za ka yi haka aiko zai yi ba sai a za a ce za ka kama wato za ka kama wani shugaba ko ɗan siyasa ko wani abu kace za ka samu ainihin abin da ake nema ba za ka samu ba ko shugunne da ake kamawa din suna ana wato suna nuni ne akan inda za a je a samu wannan ainihin yauwa ko shugunne da ake kama ainihin nan shi suke nunawa shi suke wato shi suke nuna kuma shi suke nuna hanyar da za a yi a je a same ta to shine shi yace ba za ka samu aini ba a cikin dukkan mabayyana walau kasrat irbabu min ba'd mazali yace walau kasar irbabu ko da ko irbabu gaɓoɓi walau kasar ko da za ta kakkare ma'ana ko da za ta yi rauni shi ake nufi a nan gurin kasura shi ne ainihi daga kasar ne karewa to kasurar ko da kau gaɓoɓi za su yi rauni min ba da mazhari daga sashen wata mabayyana ma'ana ko da mutum nan mazharin sashen mazhar shine ko da mutum zai ta iya kokarinsa zai ta iya kokarinsa ya ga wai ya samun maka da hakikanin abu to ba zai iya ba sai dai hakikatul haqiqa shine wanda zai tabbatar maka da hakika eh idan aka ce haqiqa wato hakikatu wato shine nurul yaqin ah ilmul yaqin sai ilmul yaqin sai kira da ilmul yaqin wato shine aina da ilmul yaqin to dan haka dole sai sa zama zaka an ce zuciya ta ka suka so biyu akwai wannan akwai nafsu nafsu ita ce ke umarninka da zunubi da umarninka da bin son zuciya da umarninka da barin yin yin aiki ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zaka ji Allah na cewa wa ma ubarri'u nafsi illa nafsa li ammaratu bisu li ammaratu ita ita zuciya mai umarni ce da mummunan aiki to dan haka dole sai ka karkata wannan nafsu sannan za ka samu hakikanin abu sannan daga nan gurin kuma sai a jima fu'ad fu'ad wanda shi ne zamu ji Allah na cewa wato inna sam'a wal basara wal fu'ada wal fu'ada kaga fu'ad kenan to ita ma in dai kana cikin wannan halara kana cikin zuciya ta fu'ad to shi ma ba za ka samu rabota ba anan ne za ka ga ilimin ka bai kai ba sannan kuma girman ka bai kai ba sai ka rinka ganin cewa a yanzu ai ba wanda ya kai ka ba wanda ya kai ka in kuma ka samu ilimin ka kuma ka samu ilimin sosai to sai ka ta nuna kara wato ka ka ta nuna karama wai dan a ce kai babba ne kana neman girma to wannan fu'ad kenan fu'ad kenan wannan shine wanda yake wahala murje suna ketar wannan fu'ad din za su ketar nan su amma ketar fu'ad sai wahala saboda neman girma da jiji da kai da nuna kai kai kai kai ko kuma ai ni wannan babana kaza ne ko kakana kaza ne ko ɗana kaza ne ko kuma mudin ɗin gidan kaza ne to nan abin sai ya halakar da kai kamar da shi yake faɗa a cikin wani littafi na shi na na wannan in ban manta ba ina ta nan wannan tasliyatul mu'min ne a cikin littafin sai wanda yake cewa arba'ul muhlikul lil abd abu hudu yana halakarwa ga bawa shine mutum ya ringa cewa ana wa na hannu wajaddi wa aiki ana aini wane ne ni kaza ne wa'adi babana kaza ne ai babana shi kaza wa na hannu mu dan gidan kaza ne wajaddi kakana ai kaza ne to na abu yanzu ne zaka halaka inda kana wannan abu dan ita alara ba ruwanta da sanin wai ko kai dan kaza ne ko kai kaza ne a kawai tafi abin da halara ta umarta wannan shine abin da ake nufi a kai yaushe ake nufi to don haka idan mutum yana cikin kwaɗin nan zai ringa jin kansa da wannan abu yana ji eh shi yasa zaka ji shi ɗin yana faɗa haka a cikin rulul adab ko yace wato yace lin nafsi aibun wal fuadi aibun ko wato ga ga ga rayuwa akwai aibi haka fuadi ma tana da aibi to ala ayi halin abin da ake so sai ka keta da aibun nan sai ka faɗa ma kalbu idan ka faɗa ma kalbu a nan ne idan ka zo ma kalbu din nan nan idan ka samu kalbi a nan ne za ka samu duk abin da ake nema ita kuma kalbin nan a cikinta kuma akwai wato gurare guda wannan gurare guda shida tana da gurbubbuka kawadir kawadir guda shida ita ma duk da idan ka zo kalbu to shi kenan an zo inda ake nema shi ne wanda za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ala bi zikrillahi tadma innal qulub yace saurara ka jidda ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa wato yace kalbi to nan ne idan ka zo kalbi nan ne kuma ake son ka ci ambatan Allah kana zikirin Allah shine fadkuru ni azkurkum washkuruni wala takfurun to anan ne za ka ci ambatan Allah abinda ake so kenan in ba haka nan ba kuma to a cikin kalbin akwai kawadir guda shida akwai kawadir guda shida wanda kawadir din nan dole sai ka je wajen wani shehu ya kiyaye maka wato ya nuna maka yadda suke shehun kuma shehu daban-daban ne wato shehun kala-kala ne amma kuma akwai wanda ke tattarowa gaba daya ya zamo shehun ne wannan kala-kalan amma shi kuma ya tattare saboda akwai shekul murabbi akwai shekul murshidi akwai shekul tarkiya to so ake shehin da zaka dinga su da biya ta taro waɗannan abubuwan gaba daya wato shekul murabbi wato shi shehi ne mai ba da tarbiya sannan kuma shekul murshidi shehi ne murshidi wanda yake koyar da kai yake nuna maka wannan haram ne wannan halaka ne yana fitar da kai daga aibi zuwa abin da yake kyakkyawa yana fitar da kai daga daga zargi zuwa ga yaqini zuwa ga yaqini sannan akwai shirin tarkiya wanda zai dinga baka ayyuka da asrari wanda za ka ƙara kusanci da Allah subhanahu wataala to in ka je wajen wannan shirin zai nuna maka zuciya ya ce maka wato za ka samu akwai kawadin kalbi ko akwai kawadin shaytan akwai kawadin akwai kawadin ruh akwai kawadin malak akwai kawadin nafsu wa shaytan akwai kawadin yaqin to waɗannan kawadin kawadin nan guda shida dole sai ka san su a cikin kalbi ma. to idan ka san sa'anin ne in ka san wannan in ka san wannan wannan alhawadir din na cikin kalbi to anan ne za ka ji daɗin tafiyar da rayuwarka kuma ba ko ba ko yaushe ne ba shi zan zai samu ya samu galaba a kanka ba ba zai yi ba ya zai yi wahala to wannan yaƙin din yaƙin din nan shine na shida to anan ne kuma idan ka zo wannan gurin baka san lokacin da za ka faɗa ba a cikin maqamul islam wanda ta abdullaha ka annaka tarahu fa in lam wato fa in ta abdullaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to anan ne zaka zo a wannan gurin in ka zo wannan gurin kuma to shikenan shirka karama shirka babba shirka wannan kowace kala ka riga ka gama da ita na to shine cewa kun mu'minan ka zama mu'mini sallim ka sallama ka sallama mai ila haka ubangijin ka da'iman dawwami ka sani duk abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ne rudallahi wa qalbaha yardar Allah ka neme ta wa sir anta sa'iman sannan ka zamo kai mai yawan azumi ma'ana mai yawan azumi shine kana azumta kowane lokaci kana cikin azumi yawa azumi na sufaye wanda ake nufi shine zaki kana cin abinci amma azumi kake to cin abincin ba irin wannan bari ba na zabi ba wannan bari ba ba wannan cin abincin ba cin abinci shine na wato ba irin wani azumin ake nufi ba a azumi na ya zamo kai ba ka ganin halitta gaba ɗaya kowane lokaci kai ba ka ganin halitta sai dai ala ayi halin duk abin da ka kalla yana nuna maka ka wato qudratul ilahi abin da yake nuna maka kenan duk abin da zaka kalla kawai yana tuna maka Allah ne duk abin da zaka kalla yana tuna maka Allah wannan shi za ka ga wanda yake sufi kana mu'amala shi kana kasuwanci da shi amma shi gani yake yi baya ma ganin ka baya ganin ka to wannan shi ake kira da azumi na sufaye kenan wa as'alu maulana al-karima yasibuna sannan yace ina roƙon ubangijin mu Allah subhanahu wata'ala yasibuna ya kwararo mana bi faidati inyasi da faidan nan ta shehu zamin inyasi radiyallahu ta'ala anhu jami'an gaba ɗaya ta bila ana ba tare da wahala ba wa man kana yarjullaha duk wanda ya kasance yana son Allah yana son gamuwa da Allah yana tsammanin gamuwa da Allah subhanahu wataala to ya rahab ibadahu yayi ya ji tausayin bayan Allah shi ma Allah sai ji wato tausayin sa shine kamar da manzo Allah yake faɗa ko duk wanda yake son Allah ya ji tausayin sa to ya ji tausayin bayan sa wa yazhabu akahala kuma ya abokanci gwaraza gwaraza wato rijalur rahman ko rijalul ba'ira ko rijalul dai ko rijalul lah kawai ya abokance su rijalan tuqahu wato mazajen da suke jin tsoron Allah subhanahu wataala su ne ya kamata ya zuce su na'am to alhamdulillah ina tunanin nan zamu tsaya to shi yasa yan uwa wannan kadan kenan shine mukaddama ta Maulana Musho Mala Hamza radiyallahu ta'ala anhu irin yadda wato shi yake bayani a cikin kalara to ta nan za ka kara tabbatar da cewa lallai wasirtu garifan bi akbar al-kizan min bahar khatim al-wilaya eh Allah ya kara masa wato Allah ya jaddada masa rahma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya sa abin ya amfani mu duniya da lahira alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi